أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا السبر شاشد قوة رمضان هجرة منزون إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da tara ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin. A jiya mun yi tafsirin aya ta talatin da tara zuwa ta arba'in ta canye muna lokaci, to amma kuma halin bayanan ne ya kasance haka. Da haka a yau da za mu yi matashiya akan wannan ayar saboda alaƙata da ayoyin da za su zo baya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaran ba Allah ce innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الله يتي إن الذين كذبوا بآياتنا حقيقة وأن سنك قرية تد آيو يمو لاباري نيمي مهمانتي يسا أغفار دا تأكيدي كذبوا بآياتنا سك قرية تد آيو يمو نشريئة ko suka ƙaryatar da ayoyinmu kauniya ko sun ka ƙaryatar da ayoyinmu na shari'a da na kauniya duk ɗaya da ka ƙaryatar da ɗaya ƙaryarka ta ƙari wastakbaru anha suka yi girman kai ga bin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, la tufattahu lahum abwabu sama, mun ka ce abu amr ya karanta, la tuftahu lahum abwabu sama, imamu Hamza da imamu kisa'i da imamu Khalaf sun karanta la yuftahu lahum. kaga tuftah ya zan kaman mu'annas ne yuftah ya zan kaman muzakkar ne aka ce to dama ta anisin da an kai ma abwab majazi ne ba haƙiƙi bane don haka ya juzu at-tadhkir wa at-ta'nis la yuftah kuma la tufattahu lahum sauran qurra sun karanta la tufattahu ba za a bude musu ba to in dai an ce yuftahu ba za a bude ba ba za a bude ba ba za a bude ba amma in muka dauki yuftahu da tuftahu duka daga fataha yaftahu ne an bude amma shi ko tufattahu daga tafattaha ne to shi fataha yaftahu yana da maf'ulun bihi fataha albaba amma tafattaha shi idan aka zo ba mabniyun lil maf'ul ba shi bai da maf'ulun bi sai dai a ce tafattaha albabu domin tafa'ala lazimina la tufattahu lahum abwabu sama ba za a bude musu kofofin sama ba waɗansu malamai mun kace da sun kace nan lahum na arwahuhum an kace to sai kai hattara saboda lamun in ta hadu da hum lahum sai ya zamanto wato fatha za a yi mata amma inda ba hum bane sai ta koma kasra kenan la tufattahu li arwahihim arwahihim saboda nan in an kaddara arwah kenan sai zamanto an shafe mudafun ne a cikin lugha shi ma imamu malik yace wa ma yalil mudafu ya'ti khalfan anhu fi al-i'rab idha ma hudifa kenan asalin shi la tufattahu li arwahihim sai an ka shahi arwahihim sai aka kawo hum din ko kuma wanda suka ce addu'a ba za a bude ma addu'o'in su ba kenan la tufattahu li ad'iyatihim ko kuma waɗansu malamai suka ce albarakat ai la tufattahu to nan ba za a kaddata barakatihim ba domin ba su da albarkoci balle a buɗe musu kenan la tufattahu lahum albarakat sannan kuma wanda suka ce la tufattahu lahum abwabul janna ba za a buɗe musu kofofin aljanna ba duk inda ta kai ta kawo ibnu jarir at-tabari yace a matsauke shi a matsayin umumi don Allah bai wadi abinda ba a buɗe musu kofin sama ba dukkan abin da ke da alkhairi ne ba za su same shi ba dan haka kebance shi da wani abu sai dai ka zabi min babu aula sai kaza sai kaza sai kaza amma ka ce wannan ba tare da wannan ba yace wannan zancen kayi wato tsaga da fadi لا تفتح لهم أبواب السماء بذا أبو دي مسقوف في السماء با ولا يدخلون الجنة بذا سشقاء الجنة با يلجون فئلين ولجع يلج كما وعد يعد أنقالكو ربائن شي سي أتي أولج يولج إيلاجا شيسا أنك تي يولج الليل في النهار أي يدخل to hatta yalijal jamalu har sai raƙumi ya shiga a cikin alqira'at wato al'ashra almutawatira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai raƙumi ya shiga fi sammil khiyab a cikin kafa an gane ko ta allura amma akwai riwaya daga ibnu abbas hatta yalijal jummalu an gane ko wanda abinda ake nufi ta da aljummal ita ce igiya wadda ake daure wato raƙumi akwai wata riwaya kuma daga sa'id ibn jubair hatta yalijal jumalu ita ma ana nufin igiya an gane ko har sai igiya ta shiga cikin kafar allura to kaga dukkan waɗanda ababen mustahil ne sai dai qira'a mutawatira ita ta fi cancanta a gabatar da ita a wajen fassara hatta yalijal jamalu wanda suka ce bil mirbad wanda yana nan a turken sa ko kuma a kasuwa wanda ake sayar da dabbobi ko a wurin da aka daure shi aka hana shi fita fi sammil khiyat a cikin kafa ta al khiyat allura kalima ta sam ibnu jarir tabari yace ana kiranta bil fathi wa dhammi ana cewa as-sammu an gane ko shine bil fathi wanda shine alqur'ani ya zo da shi a cikin lugha nan muke zance wa dhammi ya ance ad-dhamm to a cikin lugha as-summu ana nufin mi ana nufin wato kafa to sannan dafi shi ma ana kiransa as-sammu as-summu haka ibnu jarir tabari ya tabbatar amma imam al-tahir ahmad zawi a cikin kamuskin sa dan kasar libya yace musallaf ne ma ana cewa as-sammu ana cewa as-simmu ana cewa as-summu ana nufin dafi wani lokaci ko kuma wani lokaci ana nufin kafa ibnu jarir tabari yace wal jam'u sumum ana cewa sumum ana cewa simam ga dukkan su guda biyu sai dai in an ka ce as-simamu to dafi jam'insa ya fi zakkuwa akan as-simamu shine wato laraba sun kafi amfani da shi ashharu wa afsahu shi ya fi shahara a wajen larabawa kuma shi an mafi fasaha amma an ka ce as-sumumu ba shine an mafi shahara ba ba shine an mafi fasaha ba a wajen dafi amma an ka ce as-sumumu wajen abin da ya shahi afsaqbu shine wato kafa to afsahu shine mafi wato fasaha sabanin ka ce as-simam kenan sai an ka juya hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat har sai raƙumi ya shiga a riwaya mutawatira ko kuma igiya an gane ko ko mu ce yaggiya ko gindi sai ya shiga a cikin alkhiyata kafa ta allura sammil khiyat kafa ta allura sammil bab kafa ta kofa alkhiyat fi'al in ji malamai suka ce nan ja'a bi ma'ana mif'al al-mikhyat ne shine abin da ake saka da shi kamar yadda zo a cikin hadisi na Abu Dharr al-Ghifari yana cikin sahih Muslim hadithul qudsi wanda Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da dai na farkonku wa akhirakum da na ƙarshenku wa insakum da kuma mutanenku wa jinnakum da aljannunku qamu fi sa'idin wahidin sai suka tsayu a bagire guda a wuri ɗaya a fili ɗaya a farfajiya ɗaya fasa'aluni suka tambaye ni fa'ataitu kulla insanin mas'alata sai nan ba kowane dan adam bukatar sa ma'ana kowane wanda ya roke ni da bashi bukatar sa ma naqasa zalika mimma indi wannan ba zai tauye abin da ke wajena ba illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr sai kama abin da in an so ka allura take fit take fit take ragewa a cikin teku wannan kuma misali ne ba dan abin da Allah subhanahu wataala zai ragu ba babu abin da isa ya rage abin da yake wajen Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to wakadhalika najzil mujrimin haka ne muka san kama mujrimai duk inda suke wannan in ka gane shi an gane ko wato abin nan ne kamar tazyil ne an zo da magana cewa take nuna wannan hukuncin ya shafi kowa da kowa da Allah ce alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin sai Allah ce kadhalika naf'alu bil mujrimina duk inda mujrimai suke haka suke yi musu Allah ya tsare mu sai Allah ce lahum min jahannama mihadun لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين lahum suna da min jahannama daga wutar jahannama mihadun shimfiɗa daga mahadani shine ya shirya ya shimfiɗa abu wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun an gane ko allazi ja'ala lakum al arda mahdan ko mihadan kenan suna da shimfiɗa an gane ko shi yasa sun ce firash lahum min jahannama mihadun wato suna da shimfiɗa daga wutar jahannama Allah ya muni tsari wa min fawqihim ghawash saman su kuma suna da lihaf abin rufa ko kuma kace rufi saqaf kenan ghawash jam'i ne na alghashiya an gane ko asalin shi ya kamata a ce ghawashi fawa'il sai aka shafe ya'un domin ya'un wato tanwini iwadun anil ya alghawashi ne kama alqadi da anka ce qadin fatanwinu iwadun anil ya jam'il ghawashi muka ce fawailu kuma abinda malamai suka tabbatar jam'i ne idan abu bai da hankali ko muzakkar ko mu'annas sai a ce fawa'il amma malaman lugha suka ce in mace ne mai hankali to fawa'il akwai amma kuma na mazaje sai an ka ce a'a in ka ce fawa'il wannan fasihun ne amma afsahu shine wanda alqur'ani ya zo da shi an gane ko kenan shi qur'ani bai taba ce ma jam'i na maza ba masu hankali fawa'il mata wal qawaid min an-nisa'i allati la yarjuna nikaha kaga qawaid qawaid jam'i ne na qa'ida mace da take zaune ba ta tunanin za ta yi aure ba mace da zaune saman tebur ba abinda ake nufi an gane ko gawashin shine wato abinda zai lullube su wato sai Allah subhanahu wataala ya cewa sama da ƙasa wuta ce za ta ci su Allah shi muna tsari al-ghisyan kalima ta al-ghisyan wani lokaci za ta zo da ma'ana abin da ya rufe ana ganin shi wani lokaci kuma ana nufin abin da kewaye abu ba a ganin sa shi yasa Allah ya ce hal ataka hadithul ghashiya labarin al-ghashiya ya zo maka ita ce al-qiyama limadha li'annaha taghsha al-quluba bi ahwaliha domin tana lullube zukata ko rayuka da tsoron da ke ciki kaga lullube wanda take mu zukata ba abu bane wanda ake gani amma akwai lullubewa wanda ana ganin ta dare zai rufe duniya wallaili idami idza yaghsha idan ya rufe duniya ko ba haka ba sannan kuma namiji lokacin da zai sadu da matarsa Allah ya ce wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha lokacin da ya rufo mata an gane ko kenan wannan rufewa ce wadda ana iya a gane ta amma ba mun ce aje ai kallon mutane ba fa sai wani abu na wanda yake tsakanin mata da miji wato wato alghashiyan shine rufuwa yana zakkuwa hissi da ma'anawi sai malamai suka ce to na an ce saman su wuta kasan su wuta a cikin suratul zumar sai Allah subhanahu wataala ce a'a nan inuwowi na magare su na wutar jahannama lahum zulalun minan nari an gane ko wa min tahtihim zulal lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal akwai inuwa ta wuta sama gare su akwai inuwa ta wuta a ƙasa gare su wal iyadu billah sannan wutan nan za ta kona dukkan jikin su gaba da baya law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun za a daure su kuma a sa su cikin bango bango kuma a daure su can ciki wato wutar ta rinka cin su Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan innaha alaihim mu'sada fi amadin mumaddada ko mun ce cikin waɗansu lokacin da za a yi musu wannan ko ko mun ce wani nau'i ne na kafirai za a yi ba wannan almuhimmu da wuta suna tare da ita sutura su menene sutura su kuma ta wuta hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد akwai kulake kuma waɗanda suke suko zafin su sun sun zan cikin wuta kaga dai zafin ya zama to zafi abinda za a sha ruwan zafi ne wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh wato ruwa ne waɗanda suna sawar fata ta goshi ta zubike ta ƙorike gaba ɗaya ta ciriki bayan wannan kuma in an sha zai yi kata-kata ya yi raga-raga da hanji wasu kuma an hamiman faƙaɓa am'a'ahu ka faɗa mini ya za a yi ɗan azumi ta sirrin wannan azaba Allah kai muna tsayi da azaba wutar jahannama Allah kai muna tsayi da azaban lahira Allah subhanahu wa ta'ala ce to lahum min jahannama mihadun aslin sa mihadun min jahannama lahum saboda a nuna ma kafirai su kadai adda wannan azaba shi yasa at-taqdim ma haqqu at-ta'khir yufidu al-hasr an gane ko tunda shi lahum yana matsayin khabar na mubtada wa min fawqihim ghawash saman su akwai rufi wa kadhalika najzi adh-dhalimin Allah ce haka ne za mu sakan kama azzalumai adh-dhalimin ismul fa'il ne na zalama yazlimu fa huwa zalim al-mujrimin shi ko ismul fa'il ne na ajrama yujrimu fa huwa mujrim an gane ko wanda an kama laifi kuma mujram sai Allah ce wallazina amanu wa amilus salihat والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah ce wallazina amanu wa amilu salihat amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki da kwarai kaga wannan wawun ta zamanto wawul istinafi wato nan wata magana ce aka shiga jama'ar da ake magana da ita ta bambanta da jama'ar da ta wuce domin su waɗanda an ce wa kazalika najzul zalimin ba a cewa wallazina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani su ma haka za a yi musu sakamako ba haka za a yi musu sakamako ba kenan na alwawu alwawu wawul isti'nafi ta tashi wata magana ta aka shiga an gane ko kenan an yi tagayur jama'a ce waɗanda sun bambanta tagayuru wato azzawatu was sifat wallazina amanu Allah ya ce waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata aiki nagari la nukallifu nafsan illa wus'aha ba za mu tsora ma rai sai abin da ta iya dauka ba wannan yana nuna maka addinin musulunci in kaga mutum ya tsananta to shine tsananta ma kansa a shari'a duk abin da aka tilasta ka aka ce dole sai kayi idan lalura ta gito to an halasta maka cin masai haramun ne amma an kace fa man tsirra fi mahmasatin ghayra mutajarifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim mu ce masai ko mushi tunda wadansu suna amfani da kalima ta mushi haka idan muka duba an wajabta ma kai sallah tsaye aka ce in ba za ka iya ba to kai sallah da zaune shikenan menene waɗansu ke zakwa su addinin musulunci yana da tsanani ya za a yi a ce yanzu duniya mutum miliyan ɗaya biliyan kenan an gane ko miliyar ɗaya da kusan mutum miliyan ɗari biyar yanzu ma an ce da ɗari bakwai har ana kwararen biliyan biyu a ce duk su zaɓi wahala yana yi wa mutum guda ma ba zai zaɓi wahala ba tunda akwai mahaukaci da ake ba da labarinsa ya zo ce lahira a faraman sai bon a faraman kamar shine abin nan ga dukkan alamu ya ce lahira akwai daɗi aka ce lahiya ya ce to ya ga har yanzu babu wanda ya dawo dan inda akwai wuya da sun dawo to kaga ashe ya fahimci cewa abin da yake da wahala mutane ba su son sa ya zai a ce mutum biliyan biyu kusan mutum biliyan biyu su zaɓi wahala ƙarya ne la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce ba za mu dora bare sai abinda ta iya dauka ba abinda muka wajabta mata in ba za ta iya ba mun dauke an gane ko abinda muka haramta mata in ta shiga cikin tsanani da larura mun halatta mata to ina matsalar musulunci yake subhanallah la nukallifu nafsan illa wus'aha ba za mu dora bare sai abinda ta iya dauka ba wannan yana daga cikin mutashabihatul alfaz na alqur'ani a cikin nan suratul an'am suratul a'raf la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna hum fiha khalidun a cikin suratul an'am la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba a cikin suratul baqara la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha kaga nan la nukallifu la nukallifu nan kuma la yukallifu الله عشان cikin suratu wato al-talaq la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra dan haka alaran ma ka rike da kyau dan kakka shiga gaban su wajen ba su sallah su rinka jawo ka baya da baya sai ranka ya baci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora marai sai abinda ta iya dauka haka Allah ya ce addinin musulunci ba addinin tsanani bane da haka shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba duk wanda ya tsananta maka shi game da addini an gane ko to wannan addini sai ya rinjaye shi da haka dole a tafi daidai irin yadda matsayin mutane suke da karfin su kada ka je ka jawo ma al'umma abin da yafi karfinta kada ka dora ma al'umma abin da yafi karfinta kana jagoran mutane an ce ku wato bashiru an gane ko wala tunfiru ku yi bushara kada ku kori mutane yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa kuma ana nufin abinda mutane za su iya ɗauka ba ana nufin mutane a bar su su lalace ba ba shine abinda ake nufi ba amma ina wani ba zai yarda ba sai yayi abin da ya ga dama to waɗannan Allah ce ulaika su waɗannan an yi ishara zuwa gare su don a nuna ma sun cancanci abin da suka aikata wato sun yi imani sun aikata aiki nagari an gane ko wannan wawun za ta nuna maka cewa ashe yin aiki nagari yana daga cikin imani babu musulman non pratica musulmin da baya aikin komai wannan mazhaba ce ta kafirci da turawa suke son su kawo a cikin kasashen mu wato ka zama da sunan musulmi ko baka yi imani da Allah ba karamiya so riga su kan waɗannan sannan sannan kawai ka zauna baka sallah baka azumi baka zakka baka haji kawai kace ka yarda da Allah to me ya bambanta ka da babuzawa su bayan sun ce sun yarda da Allah ko ya bambanta ka da duk sauran addinai wannan ilhad ne al-iman wato al-amalu juz'un min al-amal dole sai an sashi domin nan ne za a gane shin imanin ka na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane sannan a gane wanda imanin sa yana da karfi da wanda imanin sa bai da karfi kuma yawan aiki ba shi ke nuna kowane lokaci ba mutum ya fi imani tana yawa ba dan Allah yake yi ba dan haka ba wannan muke son mu ce ba wallazina amanu wa amilus salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ba za mu dora ba rai sai abin da ta iya dauka ba ulaika waɗancan masu babban matsayin nan waɗanda suka cancanci haka ashabul janna su ne ma'abuta aljanna saboda asalin aboki yana lazimta abokinsa to ka ga duk wanda ya ko abotakanci aljanna yayi abokantaka mai kyau ulaika ashabul janna waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta har abadul abidina Allah ka sanya mu daga cikin su yana daga cikin al'ada ta alqur'ani in ji malaman tafsiri suka ce in aka kawo muminai sai a kawo kafirai in an ka kawo aljanna sai a kawo wuta in dai an kawo abu za a kawo kishiyarsa wannan shi yasa Allah ce Allahu nazzala ahsan alhadisi kitaban mutashabihan masaniya masaniya kin nan wanda yana kawo abubuwa ana yawan karanta shi kuma yana daukan ma'ana ta cewa shine yana ka abubuwa kishiyoyi to in ka dauki alqur'ani zaka ga wannan ka'ida ada ce ta alqur'ani barjas amma bari mu dan bada misali Allah subhanahu wa ta'ala yace wato fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas sace mi wal hijara sace uiddat lil kafirin da musa kafirai to kishi su wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan kuma da Allah ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi sace mi innahu huwa at-tawwabur rahim قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كاد أن فدي ماسو إيماني والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هكني التي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى كاغا فأما من أعطى واتقى وانكو وأما من بخل واستغنى هكا إن كتلوك القرآن دا كاجي وأنشن وأنشن ذاك جدا كاجي الجنة سيكا جوتا شيني كتابا متشابها مسانية تو كاغا ندا أنك إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani haka ne ko ya fara da masu imani sannan ya ambaci kafirai ko ya fara da kafirai ya kai zuwa ga masu imani Allah ya sanya mu daga cikin ma'abuta aljanna Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim ala ramba wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله يتي ونزعنا ما في صدورهم ذا مزاري أسر النزع شيني زاري أبو كوم تشريشي an gane ko ma fi sudurihim abin da yake cikin zukatansu min ghillin na ganin kyashin juna da hasada malamai sun kace al-ghillu bil kasri al-adawatu adawa waɗansu daga cikin salaf suka fassara shi al-ihin da al-hamza da haƙarami da nunun al-ihinu shine wato kyama sannan kuma a larabci ana kiranta alhiqd kuma sannan ana kiranta adghnu an gane ko wato kuma alghimru ana nufin mi ana nufin kyama wadda take cikin zuciyar mutum to dan haka dai Allah ce za a zare abin da yake tsakankanin masu imani saboda aljanna gida ne babu bakin ciki to kuma duk akwai adawa to za a yi bakin ciki kuma an ce ba za su yi bakin ciki ba fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna sannan an ce ba za a ji magana banza ba a cikin ta la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima to in ko akwai adawa dole sai an ji magana banza dan dama wani yana neman ka yana neman abin da zai hada ku in an shekara goma radda duk kun ka hadu sai yayi kokarin ya bakanta maka dare ko ya gaya magana da za ta bakanta maka dare saboda baya kaunarka to aljanna babu wannan to sai Allah ce za mu zare wannan malamai suka ce to a ina ne za a zare shi shin za a zare shi da tun tashi a cikin kabari wasu sun tafi aka hakan ka wanda za da ma fi sudurihim min ghillin waɗansu malamai suka ce a'a ba za a zare shi ba a wannan lokaci sai bayan an yi hisabi an gane ko an kare shin an kama hanyar aljanna kafin a shiga Allah zai zare shi ko ko da sun shiga aljanna ne Allah zai zare shi shi dai magana dai guda uku ne ko dai ya zama to da tashin su daga cikin kabari an gane ko ko ko lokacin da aka kare hisabi sun kama hanyar aljanna ko ko lokacin da suka shiga aljanna da an shiga aljanna babu gaba kamar yadda aya ta zo a cikin suratu wato al-hijr ta nuna cewa ikhwanan za su kasance yan uwan juna to kaga wannan ko bayan an yi kisasi da an fitar ma kowa da haƙƙinsa ina ganin haka zai fi fitowa a fili kuma tana daga cikin mutashabihatul alfaz da ita da wannan domin nan an ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anha can kuma a cikin suratul hijr wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin suna yan uwan juna mutaqabilin da suna masu fuskantar juna ka ko san in akwai adawa ba a yi kallon juna lokaci mai tsawo kaga at-taqabul yadullu ala al-mahabba kamar yadda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam da aka an ce min ghillin na kyamar juna da adawa da hasara wanda ke tsakanin su a nan duniya duk yadda an kashe an samu matsala domin zaka iske wani kasuwanci ya hada wani da wani gida ya hada wani da wani mace ta hada wani da wani matsayi na duniya ya hada wani da wani dan haka dai akwai rikici mai yawa shi yasa ƴan shi'a da suke kokarin su kafirtar da sahabbai kaga wannan aya ta kare da su domin mi domin an nuna cewa tsakanin masu imani ana iya samun matsaloli da za su ishe ga tsakankanin su a duniya to kai ko ka zo ka kafirtar da su kuma gashi Allah subhanahu wataala ya nuna cewa sai a can ma cikin aljanna ne a fatsar waɗansu malamai za a zare ko ko an kama hanyar aljanna bayan an yi hisabi an yi kisasi za a zare wannan abin ya za a yi mutane su muna babu matsala ba zai taɓa yiwuwa ba wani ko ba kai mai komai ba da ganin ka ma bai son ka don haka kawai kai ta kanka alghillu in ji malaman lugha suka ce alhiqdu wal adawa in an ka ce alghullu an ka yi ma ghainun dhamma shine al-atshu al-atshu shine wato abin nan kishirwa ko sannan kuma an ka ce alghullu shine alqaidu min alhadid shine mariko ko mu ce da baibiya ko sarka wa jam'uhu aghlal mu dai ce mariko kubmi shine jam'in sa aghlal Allah ce inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-afqali fa hum muqmahun masu imani kuma sun kasance suna roƙon Allah Allah ya zare musu wannan Allah ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu amma duk da haka in waɗancan ba a zare musu ba shi dan shi ana nan yana zage sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma su kan su mu'minnai suna roƙon Allah amma wani abu zaka iska sai an mutu da shi dan saboda lahirar dai duniyar dai gidan matsaloli ce ba za su kari ba wani tana yawa bai mai maka laifi ba ba shine an ka ce yayi aikata ba sai ka san tsammani shine sai kai gaba da shi kaga wannan in ba an zo kiyama ba za ka gane ba za a ce ma wane ya zage ka to alhali ko da wane ya zage ka bai sai a gaya maka ba amma kuma tana yawa wanda aka gaya ba ba wanda kake sa tsammanin bane sai kai gaba da wanda ba shi din ne ya zage ka ba duniya a haka wani ya kashe wani a kama shi a ce a'a wani na kashe shi sai ai shari'a ji a daure wancan sai an zo kiyama ko daga baya a gane cewa a'a shi wanda ya bannar daban ya gudu wanda kuma aka rike daban to kaga in yayi lokaci mai tsawo wannan ba a san abin da za a yi ba Allah kai mana mai kyau Allah ya ce to tajri min tahtihimul anhar tajri tana gudana an gane ko asalin shi nan tajri fi ilmu dari tana gudana amma ana nufin za ta gudana domin aljanna yanzu wato min tahtihimul anhar a karkashin su su ƙoramu suna in su gudana a yanzu amma su gudana ƙarƙashin masu imani a a sai zuwa gaba don masu imani ba su shiga ba ina fata an fahimce ni min tahtihim wato a ƙarƙashin masu imani to kuma wani lokaci sai a ce tajri min tahtihal anhar ƙoramu suna gudana ƙarƙashin ita aljannat to kaga dai za a yi sai malamai suka ce can inda an ka ce min tahtiha ai min tahti qusuriha ƙarƙashin benayen aljanna to lokacin da an ka ce kuma min tahtihim karkashinsu su masu imani saboda kana cikin bene kenan duk abin da ya bi karkashin soronka ko ba haka ba ko benenka ai ya bi karkashinka Allah ya kyauta tajri min tahti hal anhar wadda koramu suna gudana ruwan koraba shine shi gudana domin ita koraba ba ta gudu fili wanda ruwa suke gudu a kansa shine ake ce ma korama to ita korama nan tana nan wurinta ba ta gudu an gane ko amma me yake gudu ruwa sai amma saboda ruwan yana gudu cikin korama sai an ka ce tajiri min tahtiha al-anharu tajrin anharu min tahtiha kaga ko korama ita kasar inda ruwan suke tafiya ba sa gudu shi yasa wadan sun ka ce nan majazi ne na an ce korama tana gudana kasar tana gudana amma ana nufin ruwan da ke ciki su ne suke gudana saboda alaka cewa shi ruwan shine wato yana cikin al wato abin nan utlika al-madruf urida al huwa utliqa adh-dharfu wa urida al-madruf kinan na an ce al-dharf yana gudu shine mi shine wato korama amma ana nufin mi ana nufin ruwan ne suke gudana al-anhar koramu suna gudana Allah ya bayanin waɗannan nau'uka na koramu na farko Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar mu'minne suna cikin jannat aljanna daban-daban wa nahar da kogi nan ba kogi guda ake nufi ba domin nan nahar ismul jam'ina kada ka ce can an ce anhar na an ce nahar sannan kuma malamai suka ce a'a Allah ya yi bayanin waɗannan koramu a cikin suratu Muhammad wato masalul jannati allati wa'ida almuttaqun tajri min wato tajri min tahtiha al-anhar fiha anharun min ma'in ghairi asin kaga akwai koramu na ruwa wanda yake ba mai zartsi ba wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu za a samu kuma koramu ba korama guda ba koramu na nono za mu ci ko madara in nan sai an twatsa to can ƙoramu na Allah yi wa anharun wato min khamrin ladzatin lisharibin sannan akwai ƙoramu na giya giya ba wagga irin wannan giya ba wanda ake zuwa ana shan wahala kanta Allah ce la fiha ghulun wala hum anha yunzifun ba ta sawa ciwon kai kuma ba ta sawa maye sannan kuma Allah subhanahu wataala ce wa anharun min asalin musaffa akwai koramu na asal wato an ka ce asal shine zumuwa ko zuma ta tace musaffan wanda an ka tace to kaji koramun da suke gidan aljanna Allah ka ba mu ikon sha daga cikin waɗannan koramu wa qalu su masu imani za su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan dan gane ko wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu isa mu shirya ba in ba dan da Allah ya muni shirya ba kaga wannan za ka gane cewa shirya tawfiki ce in ka duba tawfiki shirya ga muminai kala uku ce akwai shirya wadda da Allah halicci kowa ya shiryar da shi allazi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wattan kowa an shiryar da shi zuwa ga abin da zai amfani shi yasa kafirai da dabbobi kowa ya sa abin da ke amfani shi sai shirya ta taufiki eh, shirya ta bayani wadda an turo a yi mutane bayani wannan kuma ta shafi kowa da kowa hal ata alal insani inun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura wagga amma ce to sai hidaya wadda ta kafirrai ce shine a shiryar da mutum zuwa ga banna an gane ko shine shedan ya kwatar da mutum da sauran yaran shedan da waɗanda suke karkashi suke aiki karkashin sa kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir kaga nan kafiri ya samu uku shi kuma mumini ya samu mi ya samu biyu to idan an ka je ranar tashin alkiyama su kafirai za a shiryar da su su muminai kuma za a yi musu hidaya ta taufiki shine su gane addinin musulunci shi bi shi to wannan kuma hidaya ce ta Allah kaga su ma sun samu uku domin Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba kai kake shiryar da wanda ka so ba to Allah yake shiryar suwa to wannan hidaya ta taufiki ita ce an kai mu'minai sannan kuma su kafirai za a yi musu ta hudu shine su yi wutar jahannama Allah ya ce wato fahduhum ila siratil jahim uhsurul uhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim su ko mu'minai za a shiryar da su zuwa ga kofar aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mu'minai za su ce ba za mu iya shirya ba in ba dan da Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu ba an gane ko suka ce laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq haqiqa manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya tunda nan ana magana masu imani ne kowane mutum zai faɗi cewa annabin sa ya zo da gaskiya risalar sakon manzanni sun zo da gaskiya ba ƙarya bace suka zo da ita wa nudu za a kiraye su inji Allah subhanahu wa ta'ala an tilkumul jannatu waccan ita ce aljanna taku an waɗansu malamai suka tafi cewa ita ce wato abin nan wanda ake cewa mukhaffafa min as-saqila an an gane ko mukhaffafa min as-saqila kenan yadda al'amarin shike asalin shi annahu tilkumul janna sai an kai takhfifin ta waɗansu malaman tafsiri suka tafi cewa a'a wanudu an wannan an tafsiriya ce in an ce tafsiriya kenan za ta fassara domin nada yana da ma'ana ta alƙaunu yana ɗauke da wato ma'ana ta faɗa tunda in an ce an yi kira dole akwai magana a ciki amma kuma ba tare da haruffan ƙala da yaqulu ba to dukkan abin da yake ɗauke da wannan an in ta zo bayansa tana iya zama tafsiriya wannan bayani ne na ɗaliban ilimi wa nudu za a kira su an tilkumul janna waccanenku ko ba haka ba waccanenku in ji malaman zaure aljannatu ita ce aljanna uristumuha an gadar da ku da ita wa zai gadar da su shine Allah tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya Allah ne yake gadar da mutane aljanna uristumuha an gadar da ku ita bima kuntum ta'malun saboda ko saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa na alkhairi malamai nan sun kawo maganganu daban-daban kafin mu je akan aya ta gaba waɗansu suka ce me ake nufi da gada domin ya kamata a ce sai wani ya bar wani abu sannan zaka gade shi wasu ka ce a abin da yasa aka ce za mu gade ta gado ne wanda can da annabi Adamu ya zauna bayan annabi Adamu ya zauna aka fitar da shi an gane ko to daga baya zai koma to za mu koma sai mu yi gadon wannan gidan namu kamar matsayin mun fita ne kuma mun sake gadar shi wannan magana tana da nisa sosai sannan waɗansu daga cikin malamai suka ce a abin da yasa aka ce urisu muha za ku gade ta saboda can da aka fitar da, da annabi Adamu bai fito ba misali da da ƴaƴansa da kowa zai zama dai a tabbata a cikin aljanna to da ya fito waɗansu ba za su koma ba kenan shedan ya riga ya tafi da su sun ci gaba da zama bayinsa to sai hadisin Abu Huraira wanda ya zo cikin Musnad na Imam Ahmad wanda ke cewa za a nuna ma kafiri wurin sa na aljanna a gane ko sai a nuna mishi da yayi ma Allah da'a ko ba haka ba to daga wurin da zai samu yanzu kuma an gadar da shi na wani sai suka ce to kenan wannan shine abin da ake nufi uristubuha bima kuntum ta'maluna waɗansu kuma daga cikin malamai sun kafa hujja da hadisi na Abu Burda wanda wato ya zo cikin sahih Muslim wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yamutu rajulun muslim babu mutum musulmi wanda zai mutu illa idza illa idza adkhala Allahu makanahu an-nara al-yahuda aw an-nasrani sai face adkhala Allahu makanahu sai Allah ya sanya a wurin sa al-yahuda an-nara can a cikin wuta yahudiyan aw nasraniyan sai a dora wani nasara ko wani krista a bashi wurin shi idan kaga wannan zai fassara cewa za a ba yan aljanna wuraren yan wuta za a ba yan wuta wuraren aljanna to duk da yake waɗannan abubuwan malamai sun kawo su suka ce a'a nan zance mafi inganci a ce uristumuha an gadar da ita nan alwirasa ana nufin Allah ya ba ku kawai domin me yasa ba za a fassara cewa an bawa da wurin wani ba suka ce bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa kenan an baka wannan wurin saboda aikin da kai kenan ba dan saboda mi ba ba dan saboda falalan wani ba bima kuntum ta'maluna da nan ne yan qur'aniyuna da mu'tazila sun ce to kaji wai wai wani hadisi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wai babu wani wanda aikin sa zai sa shi aljanna wala ana wala anta sabai suka ce wala anta ce wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min sai in Allah ya ga dama ya rahmace su suka ce wannan hadisin ya karanta alqur'ani kai in baka fahimci alqur'ani ba sai ka fahimci alqur'ani da kyau wannan hadisi wato na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dama ƙaryatar da shi Abu Huraira ya rawaito wannan hadisi yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim. Ummul mu'minin Aisha tana da wannan riwaya ita ma ta zo cikin sahihul Bukhari ta zo cikin sahihul Muslim. Jabir dan Abdullah shi ma shina da wannan riwaya tana cikin sahihul Muslim. Dan haka babu zancen ƙaryatawa. Amma me yasa an kace bima kuntum ta'maluna suka ce uristumuha bima kuntum ta'maluna shi ko hadisin Allah an ce illa an yataghmadillahu saboda bi saboda halittarka Allah ne ya ga dama halicce ka da Allah bai ga dama ya halicce ka ba da ba za ka ma shiga aljanna ba abu na biyu waye maka taufiki da yawan mutane sun shiga wuta to kai wane ne ya zabe ka ya baka wannan damar ta shari'a Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimce ni kenan wannan ana nufin rahama ce ta Allah Allah ya yi ka musulmi Allah subhanahu wata'ala ya baka damar shiga aljanna to wannan kenan da shi yasa ake cewa ba wai dan aikin ka bane don aikin ka sai Allah ya ga dama yake maka taufiki ka samu shiga cikin gidan aljanna kuma ya maka kariya daga wuta kuma baka wannan falala nawa kan ba Allah balle haka zo kana ma Allah alfahari da ake kauce wai bima kuntum ta'maluna ko bima aslaftum fil ayyamil khaliya shine zai saka kai kana ganin aikin kai sai saka kai kai na kai baka tawfiki sauran mutanen kafi su iko ne kafi su dubara kafi su sanin ya kamata shi yasa haka yi aikin da Allah zai saka gidan aljanna ya kamata ku rinka tunani da haka yana da kyau mutum ya san abin nan ibnu al-qayyim yake cewa wannan ba sunanta ba usamaniyya wato ba wai tana nuna abin da ka bayar da abin da aka baka duka ɗaya ne yanzu idan kan ba mutum jaka goma ya baka sutura tana yiwa kai amfani da wannan sutura shekara uku ko hudu ko biyar amma shi kuma ya je ya kashe kuɗin gaba cikin ɗan lokaci kaɗan dan haka as-saman wal masmun ba dole bane su zamanto ɗaya dan gigita ga ta kama ka kana iya ka ba mutum kuɗi na kaya shi ya kashe kuɗin cikin wata uku kayan su amfani ka shekara arba'in ba wai ana nufin dole ba sai kima su ta zamanto ɗaya ba shi ne abin da ake nufi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu an gane ko to wannan magana wadda yan aljanna za su yi za su yin ta wurare daban-daban kuma za su yi ta da sihogi daban-daban shin kafin su shiga aljanna za su faɗin wannan ko ko in sun shiga ne gaba ɗaya za su yi addu'o'i za su yi addu'o'i a cikin aljanna daga ciki wannan wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sannan za su yi addu'a a cikin suratul fatir alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur a cikin suratul zumar kuma za su yi addu'a wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin kaga anan sun gode ma Allah akan shiryar da yi shiriya da yi musu a cikin kuma suratul fatir suka ce mun gode ma Allah da ya tafiyar mu da bakin ciki a cikin suratul zumar suka ce alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da mun gode ma Allah da subhanahu wa ta'ala ya cika mu da alƙawarinsa an gane ko wa aurasana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha ya gadar da mu ƙasa aljanna muna yawo muna kai da kawo ta yadda muka ga dama fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين Allah ya ce wa nada ashabul jannati ‘yan aljanna sun kira, amma mana shi za su kira, domin nada fi ilimari ne ba a ce wa yunadi ashabul jannati ba. Shi yasa za ga wani ya ce wai a ce a qala Allah Allah zai ce a to an ka ce kiyama qala Allah Allah ba Allah zai ce bane to kiyama tsayuwa ta yi wa nada ashabul jannati ‘yan aljanna za su kira amma fi'ilin madi ne ka karanta cikin tafsiri babu niyaba siyam da cikin balaga don ka fahimci wannan tsari. ‘Yan aljanna za su kira ashaban nari ‘yan wuta kafin su yi musu magana, sai ka juna ce, a to ya za a yi a ce abin nan. Sai malamai suka ce, mas'ala ta farko nan na za ashabul jannati ashaban nar. Shin dukkan ‘yan aljanna ne za su kira dukkan ‘yan wuta sai ya zamanto muqabalatul jam'i bil jam'i wal afradu bil afrad. ko ko wasu sashen ‘yan aljanna ne za su kira sashen ‘yan wuta shine na za ashabul jannati ashaban na maganganu ne da dama amma zahirin alqur'ani yana nuna dukkan ‘yan aljanna da za su yi wannan kira an qad wajadna ma kadiba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an anwa'ul muqabala wato zai kawo maka shi dan ka fahimci abin da kyau an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan za su ce ita an wannan waɗansu malaman tafsiri sun tafi cewa wato an tafsiriya ce kamar da muka muku bayani tun da nada yana ɗauke da ma'ana ta alƙawlu kenan abinda wato nada ya kumsa kiran ya kumsa an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan sai ta zan tafsiriya ta annida waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wato wannan an mukhaffafa ce min as-saqila kenan abinda yake wanada ashabul jannati ashaban nar annahu qad wajadna sai an kace qad wajadna kenan annahu haqiqatan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mun sami abinda ubangijinmu yayi muna alƙawali ko ba haka ba wanda kuma mun faɗa a cikin suratul zumar za su gode ma Allah wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abinda ubangijin ku ya muku alƙawali tabbace shin ku kaka take a wajen ku tunda mu nan mun gane dai lahiya launi to amma ku can a wajen ku kaka sai malaman tafsiri suka ce anan abin dubawa daga ciki shine cewa wajen yan aljanna sai an ka ce wa'adana rabbuna wajen kafirai ko sai an ka ce wajattum ma wa'ada ba a ce ma wa'ada kum rabbukum ba to me yasa aka yi wannan kadiba cikin wato at-ta'birul qur'ani na Dr. Fadl Samar Ra'i da al-Kashaf an gane ko fi na tafsirin al-Qur'ani na Imam Az-Zamakhshari duk da yake aqidar sa itizaliya ce amma idan ya faɗi magana ta lugha wadda an yadda da ita dukkan malamai sun yi ittifaki cewa za a karɓe ta inda bata saba ma shari'a ba sai suka ce abin da yasa aka ce ba a ce ma wa'adakum rabbukum haqqan ba saboda daga ciki akwai matsala wallahu ta'ala alam guda biyu na farko su kafirai ba su ma yi imani da akwai alƙawari na tashi alƙiyama ba ba su ma yadda da ana yi ba shi yasa ba a ce ma wa'adakum rabbukum ba dan ba su yadda da Allah ya yi tattalin wuta ba waɗansu ma daga cikin sun gina ganin cewa ko da ba za a tashi kiyama to su na adda aljanna la uta yanda malan wa walada ko an tafi ma su ke da aljanna kenan da haka zancen ma a ce akwai wani abu kiyama ba su yarda da shi ba abu na biyu wanda an ka kawo fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun sami abinda ubangijin ku ya muku alkawali wannan kuma saboda mi saboda a nuna maka cewa wato dukkan abinda Allah ya musu alkawali za su same shi mas'ala ta uku me yasa su ‘yan aljanna ma wa adana rabbuna lalle Allah ya musu alkawali amma su kafirai ba alkawali aka yi musu ba domin su kyace suna aka yi alkawalin azaba ne to a larabci ana kiran sa wa'id shine kyacewa narkon azaba wanda an kai musu alkawali domin nan in an ce alkawali ne aka yi musu da wa'ada ba da alkhairi bane sai malamai suka ce to anan akwai magana guda biyu in an ce wa'ada yana zakuwa cikin alkhairi kashi 99 amma bai hana wani lokaci cikin kashi biyu ko uku ya zo na sharri wa'adahu bi sharri sun kace yana zuwa amma qalil domin Allah ya ce wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam an gane ko sannan kuma wani lokaci ana zakkuwa da alwa'du a matsayin kenan kacewa kamar da suka faɗa wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam ba a ce wa'ada Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam a cikin wato suratu tauba kenan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun sami abinda ubangijin ku ya muku alƙawali ya kasance gaskiya menene amsa su qalu na'am sai sun kace eh hakikatan mun samu wannan kuma mutum zai yi mamakin tambayar ana tsakan yi mutum azaba idan samu damar da zai bada wannan amsa wannan ba za ka yi ba Allah wannan tambaya ba Allah ne ya bada labari da haka baka isa ba ka zo ka tambayi ka ce me yasa za a cewa yan wuta za su yi magana wannan kai baka kai ba Allah tambaya ba in baka yadda ba ka jira mu mun yi imani kana mamakin yadda za a yi ai maganar kuma kuma ba abin mamaki bane domin kana cewa akwai nisa tsakanin aljanna babu matsala dan akwai nisa tsakanin aljanna da aljanna dan adam ba Allah bane amma Allah ya bashi ilimin da ya kirkiro na'ura wanda a yanzu mutumin da ke America yana magana ana ganin shi anan a duk duniya ma ana iya ganin shi to idan Allah ya ba dan adam ilimin da ya haka ina a lahira kuma ayoyin da suke nuna cewa za su yi magana da juna suna da yawa dan nan Allah ya ce wanada ashabul jannati ashaban nar ayoyin da za su zo gaba wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma aw mimma razaqakumullah ka gani kuma ai wuta sun kira ɗan aljanna sannan kuma bayan wannan Allah ce qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun qala hal antum muttali'un yace mai an aljanna za ku leka domin ina da abokin da nake so in gani fatala'a fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leka ce gashi a cikin tsakiyar wutar jahannama kaga wannan zancen ka ce ba za a ga juna ba tunda ka yarda shugaban kasar duk duniya zai iya magana da wani shugaban kasa kai tsaye ta hanyar TV da internet suna ganin juna to kai hattara da karyata ayoyin Allah subhanahu wataala an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am suka ce eh fa azzana mu'adhdhinun bainahum sai mai kira yayi kira tsakankanin su allanatullahi 'ala adh-dhalimin cewa la'ana Allah ta tabbata akan makaryata an gane ko akan azzalumai wato nan an kana iya ka dauke ta matsayin tafsiriya kamar da nice tunda an shi azzana yana da ma'anar kira kira kuma akwai magana ko kuma ka ɗauke ta matsayin mukhaffafa min as-saqila fa azzana mu'adhdhinum bainahum annahu la'natullahi 'ala adh-dhalimin kenan an kenan amma kuma akwai qira'a wadda insha Allah ta'ala gobe za mu zo mu yi bayani sun karanta al'anatallahi 'ala adh-dhalimin cewa la'ana Allah ta tabbata akan azzalumai wanda kuma ita la'anta tana nufin nisantar da mutum daga cikin rahama Allah Allah shi mu da tsari da abinda zai nisantar da mu daga cikin rahamarsa karanta aya ta karshe sai mu fassara a gurguje sai mu abin nan saddaki الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون wannan shine malaman tafsiri suke kira tafsirul qur'ani bil qur'an al muttasil ayat da ta fassara wata aya ta zo bayan ta kai tsaye akwai al munfasil akwai al muttasil in an ce almuttasil ayoyin sun zo kai tsaye kaga Allah anatullahi ala zalimin su waye su to ga fassara alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghuna ha'iwata muttasil kenan amma akwai almunfasil da Allah ce maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar sakamako aya tana cikin suratul Fatiha sai ya fassara ce wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah to alladhina yasudduna an sabilillah sune waɗanda suka kauda kai suka bijire daga hanyar Allah ko ko alladhina yasudduna an sabilillah sune waɗanda suke kange mutane daga hanyar Allah wa yabghunaha iwaja suna neman hanyar Allah ta kasance iwajan karkatatta wa hum bil akhirati kafirun sannan su game da ranar lahira su sun kafirce ko ko game da wato rayuwa ta lahira sun kafirce ko game da gidan lahira sun kafirce ko game da tashin ƙarshe na lahira sun kafirce sai gobe in Allah ya kai mu da rai za mu zo mu yi bayani insha Allahu ta'ala akan farkon waccan aya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sai gobe in Allah ya kai mu da rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وبارك على محمد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا عزيز يا جبار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وبارك على محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين